إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ci gaba da karatunmu na wannan makaranta mai albarka makarantar ibn taimiya yau muna ranar alhamis ta yi daidai da tara ga watan jima'a ula jira 1445 wanda ya daidai da 23 ga watan 11 2023 miladiya yau karatunmu bangaren mustalahul hadis ne da muna karatu cikin littafin taisiru mustalahul hadis wallafar sheikh al-doktor mahmud ahmad al-tahan rahimahullahu ta'ala wanda shi wannan shi zai zama majalisi na 49 darasin mu na ƙarshe mun shiga babi na hudu na ƙarshe a littafin albabul rabi' wanda yake magana akan al-isnadu wa ma yata'allaqu bihi isnadi da abin da yake da alaka da shi za mu tashi gaba ta biyu ma'rifatu tabi'in haka ne ko mun yi na farko ma'rifatu sahaba yau za mu yi ma'rifatu tabi'ina wato sanin tabi'ai in aka ce tabi'ai suwa ake nufi wane ne tabi'i to a gurguje da yake lokacin namu gajere ne na farko awalan na farko ce ta'rifut tabi'i sanar da me ake nufi da tabi'i alif na farko yace lughatan a lugha a lugar larabci at-tabi'una idan aka ce tabi'ai jam'u tabi'iyin au tabi'in jam'i ne na tabi'iyin ko kuma tabi'in duk wanda ka faɗa ba ba matsala wattabi'u shi kuma attabi'u ismu fa'il ne ismu abin nan ismu fa'ilin ne min tabi'ahu daga tabi'ahu ya bi shi ma'ana ya bi bayansa bi ma'ana masha khalfahu da ma'anar ya tafi a bayansa kenan aka ce tabi'i su ne wanda suka bi bayan sahabbai wanda suka tafi suka tafi a bayan sahabbai to shi yasa sai ake kiran su at-tabi'un mufradin sa tabi'iyun ko kace tabi'in wannan aluga istilahan a istilahi idan aka ce wani tabi'i ne huwa man laqiya sahabiyan musliman wa mata alal islam shine wanda ya riski wani sahabi ko da guda ɗaya ne sannan kuma lokacin da ya riski sahaban yana musulmi kuma ya mutu akan musulunci to wannan shi ake cewa tabi'i wa qila wasu suka ce huwa man sahiba sahabi shine wanda yayi zama da sahabi ya lazumce shi ya zauna da shi ya dade tare da shi ya koyi ilimi a wajensa to shi ake cewa tabi'i mun fahimta to haka wasu suka faɗa amma wancan tarifi na farkon ya fi shahara gaba ta biyu min fawa'idihi to me fa'idar sanin tabi'ai me fa'idar ka je kai ta bincike ka san su wane ne tabi'ai fa'idar sa a ilimin hadisi shine tamyizul mursali min al muttasil shine tantancewa tsakanin hadisi mursal da hadisi muttasil in ka san tabi'i ne kuma yace annabi ya ce to ka san wannan hadisin mursal ne to shine amfanin sa a ilimin hadisi hadisi mursal kuma akwai bukatar sanin wane ne aka share idan sahabi ne ba fargaba to matsalan babu tabbacin cewa sahabi ne ta iwa wani tabi'in ne dan uwansa to kuma mai yiwa tabi'in dan uwansa ya zama ba ba siqa bane zaka sai hadisin ya zama yana da rauni mun fahimta gaba na uku tabaqatut tabi'in matakan su su ma tabaqat din su su ma tabaqa tabaqa ne ya ce uktulifa fi adadi tabaqatihim an yi saɓani a cikin adadin tabakoki na tabi'ai an yi saɓani akan adadin ya ce faƙas samahumul ulama kullun hasbu wujhat- has- hasbu wujhatihi malamai sun karkasa su su tabi'ai kowanne daga cikin malamai ya kasa su ne da gwargwadon mafuskantarsa wato abinda abannan- abinda ya fuskanta ko mafuskan wuj- wujha wujhatu nazrihi kenan gwargwadon iya yanda ya ya iyakance wani zai kasa su duba da kaza wani zai kasa su duba da kaza shi yasa sai wani ya kasa da yawa wani kuma ya kasa kaɗan mun gane kamar yanzu mu a ce ana son mu yanzu da muke zaune a yanzu muke raye a yanzu dukkan mu yanzu muna raye sai wani yake so ya kasa mu tabaka tabaka to kaga in ga dama zai duba ta bangaren sashen ilimi sai ya tabaka ta malamai tabaka ta ɗalibai tabaka ta eh, jahilai misali wani kuma kawai zai kalli bangaren shekaru ne misali sai zama abin da ya kalla ya kasa su din shine shekaru da haka 'yan shekaru sai ya kasa 'yan shekaru saba'in da misali zai iya daga she- misali ya kasa daga shi 'yan 'yan shekara arba'in zuwa sama sannan ya kasa daga 'yan shekara ashirin zuwa sama da wanda ya shigo wannan to yana cikin tabaka ni ne wannan ni nake kasawa don ku gane kenan kowa akwai abin da ya kalla sai ya karkasa su ya musu- ya musu- ya- ya karkasa su tabaka tabaka da gwargwadon abin da ya kalla mun fahimta shine yace kullun hasbu wajhatihi alif na farko yace faj'alahum muslimun salasa tabaqatin imam muslim sai ya kasa su tabaqa uku ya kasa su tabaqa uku ba na biyu waj'alahum ibnu sa'ad arba'a tabaqatin shi kuma ibnu sa'ad muhammad bin sa'ad shi kuma sai ya kasa su tabaka hudu Mun gane tabaka hudu ba mu da lokaci ne da sai mu yi bayani yadda kowa ya bi ya kasa nashi to lokacin ne yayi kadan ba za mu tsaya mu yi ta wannan sharhin ba waja'alahumul hakimu 15 tabaka shi kuma imam al-hakim an-nisaburi ya kasa su tabaka 15 15 tabaka kasa su tabaka 15 al'ula tabaka ta farko daga cikin karkasawar da ya yi al'ula minha shine man adraka al'asharata min as-sahaba kaga shi abin da ya kalla duba da adadin sahabban da mutum ya riska wanda duk ya riske sahabi goma a raye to su ne tabaka ta farko wanda cikin sahabban da ya riska sun kai goma to shine wanda yake cikin tabaka ta farko mun gane wannan to haka aka karkasa su tabaka tabaka rabi'an gaba ta hudu al-muhadramun tabi'ai wanda ake kiransu al-muhadramuna wahiduhum muhadramun ɗaya daga cikin su in guda ɗaya ne ana ce masa muhadram inda yawa ne a ce al-muhadram inda yawa ne a ce al-muhadramun yace wal muhadramu idan aka ce wannan sahabin nan wannan tabi'in muhadram ne huwa alladhi adraka al-jahiliyyata wa zaman an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa aslama wa lam yarahu shine wanda ya riski lokacin jahiliya ya rayu a lokacin jahiliya wa zaman an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kuma ya riski zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wa aslama kuma ya musulunta wa lam yarahu amma bai ga manzon Allah gane yawwa har ya rasu a can kasarsu ko garinsu bai ga manzan Allah ba amma kuma ya zama ya- ya musulunta to ya- ya zama in ya musulunta sai ya zama muhadram ta'iwa ya zama ya- ya musulunta tun a zamanin manzan Allah ta'iwa kuma sai bayan wafatin manzan Allah ya ra- ya musulunta amma dai sun yayi zamani da da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zamani a lokacin jahiliya yayi zamani a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya shiga daga cikin al-muhadramun yace wal muhadramun min at-tabi'in ala sahih su kuma al-muhadramun suna daga cikin tabi'ai ne bisa magana mafi karfi ana lissafa su ne a cikin tabi'ai duk da akwai sabani sai ce wa adadul muhadramina nahwu 20 shakhsan adadin al-muhadramun yace sun kai guda 20 yawansu ya kai guda 20 kama addahumul imamu muslim kamar da imamu muslim ya lissafa su wasahihu amma abin da yake mafi inganci in ji mawallafin littafin annahum aksaru min zalik lallai su din nan annahum aksara min zalik sun fi haka yawa yawan su yafi yafi ashirin suna da yawa wa minhum daga cikinsu abu usman annahdi akwai wani da ake kira abu usman annahdi akwai al-aswad bin yazid an-nakhai su duk suna daga ciki akwai irin su irin su waisul qarni waisul qarni da wannan wasu na ce al-qarni amma wasu kuma suna kawa da sukun al-qarni duk wannan suna daga cikin al-muhadramun suna nan da yawa yanzu mun san su wane ne muhadramun idan ko cikin karatu wata rana ce wannan muhadram ne ba ku bukatar sai an ce kaza kaza kaza ne khamisan nabiyar al-fuqaha us-sab'a tabi'ai wanda ake kiransu alfuqaha usaba malaman fiqhun nan na tabi'ai guda bakwai yace min akabir tabi'ina alfuqaha isaba daga cikin manya-manyan ɗabi'ai da ake da su mafi girma akwai malaman fiqhun nan guda bakwai daga cikin tabi'ai wa hum kibaru ulama'i tabi'in wanda su ne wato manya-manyan malamai na tabi'ai su ne manya manyan malamai a cikin tabi'ai wa kulluhum min ahlil madina kuma dukkaninsu mazauna madina ne dukkaninsu a madina suka zauna wa hum wanda su ne sa'id bin musayyib wal qasim bin muhammad wa urwatu bin zubair wa kharija bin yazid wa abu salama bin abdurrahman wa ubaidullah bin abdullah bin utbah wa suleiman bin yasar wannan su ne guda bakwai ya sa lamba ya ce ja'ala ibn al-mubarak shi ya sanya salim bin abdullahi bin umar badalu abi salama sai ya cire abu salama bin abdurrahman sai ya maye gurbin sadawa salim bin abdullahi bin umar wa ja'ala abu zinad badalahuma shi kuma abu zinad sai ya sanya a maimakon wa'annan biyun duka sai ya cire shi salim din bai sa salim ba sannan kuma bai sa dai abu abu salama din ba sai ya maye gurbin su sai maye gurbin su da wa ai abdala salim wa abi salama ababakar bin abdurrahman sai maye gurbin su da abubakar bin abdurrahman abubakar bin abdurrahman an gane ko ba wai biyu ya cire ba shi ma dai ɗaya ne amma shi ibn mubarak shine wanda ya musanya salama da salim kun gane shi kuma wannan da ya zo sai ya musanya shi kanshi salim din da salama din tana duk a wuri ɗaya suke kenan mutum ɗaya ne aka cire kar ku fahimci kamar ya cire biyu a ɗaya ne saboda shi wancan shi ya cire ya cire salama din ya mai gurbansa da salim to shi abu zinad da ya zo shi kuma sai ya canza shi salim din an gane wanda shi ne mai gurbin salama kaga duka biyu babu su kenan sai ya mai gurbinsa da abubakar min abdurrahman kenan suna nan dai guda bakwai to wayannan su ake kira alfuqaha usaba cikin tabi'ai gaba ta shida afdalu tabi'in mafi falalar tabi'ai mafi falala a cikin tabi'ai yace hunaka aqwalun lil ulama'i fi afdalihim akwai maganganu da malamai suka yi wajen tantance wanne ne mafi falala yace wal mashhuru magana mafi shahara cikin maganganun malamai anna afdalahum sa'id ibn al musayyib mafi falalan su sa'id ibn al musayyib wasu na ce ibn al musayyib wasu na ce ibn al musayyib ibn al musayyib din shi yafi yawan shi yafi shahara to wannan shine mafi falala bisa magana mafi shahara daga cikin maganganun malamai wa qala abu abdullahi muhammad bin khafif ash-shirazi wani malami ana kiransa abu muhammad abin nan abu abdullah muhammad bin khafif ash-shirazi wani malami ne ya rasu a shekara ta 371 wanda yana daga cikin malaman sufanci wanda suka rayu a karni na hudu yake cewa abin nan ya karkasa tabi'ai duba da falalan tabi'ai kowanne da- an danganta da garinsu alif sai ce ahlul madinati ya kulun ahlul madinati ya mutanen madina cewa suke afdalu tabi'ina sa'id ibn al-musayyib mafi falalan tabi'ai shine sa'id ibn al-musayyib haka mutanen madina suke cewa wa ahlul kufa wa ahlul kufa al-kufati yaqulun su kuma mutanen kufa cewa suke yi uwaisul qarni mafi falla shine uwaisul qarni mutanen kufa a wanda- wato ko- mutanen kowane gari dan wa- wa- abin nan uwaisul qarni ba ba ba a kufa ya rayu ba amma duk da haka dai su mutanen kufa suna fifita shi wa ahlul basara su kuma mutanen basara ya kuluna cewa suke alhassan albasari kaga su sun- sun zaɓi nasu ce alhassan albasari shine shine mafi falala to wannan abin da wannan malamin ya faɗa kenan kenan mutanen kowane gari da wanda suke fifitawa amma dai ma- mafi shahara shine wa sa'id ibn al-musayyib shine magana da tafi shahara cewa shine afdalu afdalu tabi'in gaba ta bakwai afdalu tabi'at mafi falala a cikin tabi'ai mata mafi falala a cikin tabi'ai mata qala abubakar bin abi daud abubakar bin abi daud yake cewa sayyidatat tabi'in shugabannin tabi'ai guda biyu su ita sune hafsatu bintu sirin ta farko akwai hafsatu ne kana da gyara tabi'iyat jamil abin nan sayyidatu tabi'iyat abin nan sayyidatu tabi'iyat wato shugabannin tabi'ai mata ba maza bane ashe shugabannin tabi'ai mata guda biyu wannan alif din na tasniya ne sayyidata kenan akwai al a gaba sai ka ji kamar babu alif din sayyidatu tabi'ati wato shu- abin nan shu- shu- shugabannin tabi'ai mata guda biyu su ne hafsatu bintu sirin sannan wa amratu bintu abdurrahman hafsa bintu sirin da kuma amratu bintu, ah, bintu abdurrahman ya ce watalihi ma ummu darda wadda take bin bayansu ita ce ummu darda as- a- a- a- a- a- abin nan a- a- as-sughra dan mun san wata ummu darda ba ita ba waccan al-kubra din ba akwai lamba ga ta nan yace ummu darda hazihi ita wannan ummu darda din hiya ummu darda as-sughra yace ummu darda karama wasmuha hujaima sunanta hujaima wa yuqalu juhaima wasu na cewa sunanta juhaima wa hiya zawjatu abi darda wanda matar abi darda ce ita ma wa ummu darda al-kubra sannan akwai ummu darda al-kubra hiya zawjatu abi darda ita ma matar abin darda ce aidan dukkanin su matansa ne to sai ake musu alkunya da ɗansa an gane to- to babbar it- wasu muha sunanta haira walakin na ha sahabiya sai da ita sahabiya ce ita babbar ita kuma karamar tabi'a ce to ita ce take bin su cikin mata gaba na takwas asharul musannafati fihi mafi shaharar littattafan da aka wallafa wajen bayanin tabi'ai ce kitabu ma'rifatu tabi'in akwai littafin ma'rifatu tabi'in li abil mutarrif bin futais al-andalusi wani malami mutumin andalus ya sa lamba ce ka duba ar-risala al-mustatrifa ana kiran abin nan sunansa abul mutarrif bin futais al-andalusi to shi ya rubuta littafi ma'rifatu tabi'in shine mafi shaharar littafi da aka wallafa wajen bayanin tabi'ai mu dauki gaba ta uku a gurguje ma'rifatul ikhwati wal akhwat sanin yan uwa maza da yan uwa mata daga cikin tabi'ai wanda suke yan uwan juna abin nan daga cikin daga cikin marwaita hadisi ba tabi'ai ba ba lalle tabi'ai kadai ba daga cikin marwaita a san wanda suke wa da ƙani ne mun gane ko a san wanda yake wa da ƙani ne cikin maza ko kuma cikin mata shi ma wannan yana da yana da yana daga cikin ilimin hadisi da kuma sanin isnadi yana daga cikin sanin hanyoyin da mutum zai sanin isnadi da kyau idan kuma bayan ya san sahabbai ya san tabi'ai to kuma cikin sahabban da tabi'an da wanda suke marwaita hadisi ya san su wane ne wa da ƙani su wane ne wa da kani saboda zai ga sun yi tarayya a wajen sunan mahaifi kuma ana iya samun waɗanda mahaifinsu sunansu ya zo ɗaya sai a yi tsammanin su wa da kani ne ashe ba wa da kani ba ne to don gudun wannan shi yasa ake da buƙatar sanin wannan ilimin na farko yace tawti'atun shimfiɗa shimfiɗa yace hazal ilmu huwa ihda ma'arifi ahli hadis wannan wannan ilimin tana daga tana daga cikin ɗaya daga cikin ilmummuka na malaman hadisi sanin yan uwan juna a cikin marwaita hazal ilmu huwa ihda ma'arifi ahli ahli hadis ɗaya ne daga cikin ilmummuka na malaman hadisi allati tanaw biha wa afraduha bitasnif wanda suka kula da wannan bangaren da kyau har ma suka ware masa wani bangare na wallafe-wallafe suka yi wallafe-wallafe a kansa saboda muhimmancinsa wa huwa ma'rifatul ikhwati wal akhawati min ar-ruwat fi kulli tabaqatin wanda shine sanin yan uwa maza da kuma yan uwa mata daga cikin marwaita a cikin kowace tabaka a san su wane ne yan uwan juna wa ifradu hadha an-naw bil hafi wat tasnif sannan suka kadaita wannan nau'i game da zaburarwa da kuma wallafe wallafe a cikin sa ko kuma wannan jumla ce musta'nifa wa ifradu hadha an-naw bil bahthi wat tasnif kadaita wannan nau'i da suka yi da bincike da wallafe wallafe yadullu ala mada mada ihtimami ulama'il hadisi bir ruwaya wannan yana nuni zuwa ga zurfin himmantuwar malaman hadisi game da ruwaya wato himmantuwarsu game da ruwaya malaman hadisi ta yi nisa kwarai ma'ana sun ba wa abin muhimmanci matuƙa ba muhimmanci ba na wasa ba wanda wani yana ƙara gamsar da kai a cikin abubuwan da suke zuwa na ruwaya cewa ingantattu ne ingantattu ne wanda ba ingantattun ba kaza saɓanin wanda suke shakka akan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka inganta ta wa'annan hanyoyin kamar 'yan kalakato da ire-irensu wanda suke watsi da wasu hadisai irin hanyar da aka bi wajen ruwaitar hadisai hanya ce wadda an zurfafa al'amurra kwarai ta yadda ba za a samu wani wani ƙarya ba ko kuma a samu wani abin nan an sa sharuɗa wanda mun san su a baya kafin ma a karɓi ruwayarka kuma kowane bangare sun bashi muhimmanci saboda a samu abin da ake bukata wa ma'rifati ansabihim wa ikhwatihim da sanin kuma dangantuwarsu da ƴan uwansu marwaita kowane a san zuwa ga wa yake dangantuwa da zuwa ina yake dangantuwa sannan a san su wane ne ƴan uwansa wa ghairi zalika da wannan wannan kamar sayati min al-anwa'i ba'dahu kamar yadda zai zo na nau'ukan da zamu kawo a bayan wannan sun yi zurfafa kwarai wajen bincike wajen sanin al'ansab sanin yan uwan marwaita gaba ta biyu min fawa'idihi daga cikin fa'idodin wannan ilimi min fawa'idihi daga cikin fa'idodinsa Allah yi zanna Allah yi zanna man laifa bi akhin akhan don kar a yi tsammanin wanda ba ɗan uwa ba ɗan uwa ne saboda an ga sunan babansu ɗaya inda lishiraki fismil abi a lokacin da suka yi tarayya wajen sunan mahaifi sai a yi tsammana ai dan uwansu ai wato wa da kani ne alhali kuma ba haka bane misal abdullah bin dinar wa amr bin dinar misalin abdullah bin dinar wa amr bin dinar da kuma amr bin dinar amr bin ibn dinar ka kowanne ana ce masa ibn dinar sai da wannan abdullah bin dinar wannan kuma abdullah bin dinar abin nan amr bin dinar kaga wannan sai ya tsammanin wa da kani ne ce fallazi la yajri wanda bai sani ba ya zunnu annahuma akhawan zai tsammanin cewa su biyun yan uwan juna ne ma annahuma laysa bi akhawaini tare cewa su ba yan uwa bane wa in kana ismu abihi ma wahidan duk da sunan baban su daya to wannan shine amfanin sanin wannan wannan fannin thalisan gaba ta uku amsilatu amsila game da wasu marwaita da sunayen babansu ko kuma uwayensu suke wa da kani abin nan wanda uwayensu suke ɗaya misalai game da wasu daga cikin marawita sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'in waɗanda me waɗanda wa da kani ne babansu ɗaya wani a samu uwa ɗaya uba ɗaya wani a samu babansu ɗaya misalun lil isnain ga misali game da mutum biyu fi sahabati a cikin sahabbai akwai umaru wa yazidu da yazidu ibn al-khattab ya'yan khattab su biyu umar ibn al-khattab khalifan manzon Allah na biyu shine umar ibn al-khattab to akwai dan uwansa zaid ibn al-khattab dukkanin su sahabbai ne kaga wannan wa da kani ne ba misalun lithalasa misali game da mutum uku su ma wanda wa da kani ne fi sahaba a cikin sahabbai akwai aliyun min abi talib wa ja'farun min abi talib wa aqil min abi talib shine ce banu abi talib dukkaninsu ukun ‘ya'yan abu talib ne ha misalun lil arba'a misali game da mutum hudu fi atba'i tabi'in a cikin tabi'ut tabi'in akwai suhailu wa abdullahi akwai abdullahi wa muhammad akwai muhammad wa salih akwai salih banu abi salih dukkaninsu ‘ya'yan abi salih ne suhailu bin abi salih abdullahi bin abi salih muhammad bin abi salih wa salih bin abi salih an gane salih ibn abi salih alkuniyar baban alkuniyar baban nasa tashi da sunan shi ne aka yi wa babansa alkuniya aka shi masa abu salih saboda ɗansa salih shi kuma sai a kira shi salih bin abi salih dalun misalun lil khamsa misali game da mutum biyar wanda duka wa da kani ne fi atba'i tabi'in kuma a cikin atba'i tabi'in akwai sufyan wa adam wa imran wa muhammad wa ibrahim banu uyaina dukkaninsu ‘ya'yan uyaina ne sufiyan bin uyaina muna jin shi adam bin uyaina imran bin uyaina muhammad bin uyaina ibrahim bin uyaina dukkaninsu wa da kani ne ha misalun lissitta misali game da mutum shida ko misalu sitta misalin shida fi tabi'ina a cikin tabi'ai muhammad wa anas wa yahya wa ma'bad wa hafsa wa karima banu sirin duka 'ya'yan sirin ne muhammad bin sirin Anas bin Sirin, Yahya bin Sirin, Ma'bad bin Sirin, Hafsa binti Sirin wadda tana cikin mata da muka faɗa da su. Wa Karima binti Sirin duka ‘ya'yan Sirin ne, su shida. Wow, misalun misalu saba, misalu saba, misalin guda bakwai wanda wa da ƙani ne fi sahaba a cikin sahabbai akwai annu'man wa maqil wa aqil wa suwaid wa sinan wa abdurrahman wa abdullah banu muqarrin di ayan muqarrin ne النعمان بن مقرن ماقل بن مقرن أقيل بن مقرن سويد بن مقرن سنان بن مقرن عبد الرحمن بن مقرن عبد الله بن مقرن دكا ننسو وادا كنيني yace wa haula isaba to wa'annan guda bakwai din kulluhum sahabatun muhajirun dukkaninsu sahabbai ne wanda kuma suka yi hijira zuwa madina lam yusharikhum fi hadhihi al-makrama fi hadhihi al-makramati ahadun ba wani da ya tarayya da su a cikin wannan karama da suka samu wannan girmamawa su bakwai duka sahabbai wa da kani kuma suka yi hijira ya sa lamba ya ce ailam yujad sabatu ikhwa min as-sahaba ba samu taba samun yan uwa guda bakwai daga cikin sahabbai ba kulluhum muhajirun yace dukkanin su sun yi hijira illa haula'i al-ikhwa as-saba in banda wa'annan yan uwa guda bakwai wa qila wasu suka ce innahum hadaru ghazwat al-khandaq kulluhum dukkanin su sai da suka halarci yakin gwalalo sun halarci yakin al-khandaq su duka bakwai sun halarci ghazwatul khandaq yakin yakin ahzab ashharul musannafati fihi mafi shaharar littattafai da aka wallafa a wannan gaba ko a bangaren ma'rifatu al-ikhwa wal akhwat na farko akwai kitabul ikhwa لأبي المطرف بن فطيس الأندلسي وانا مكا أنبتا دازو وانا شيكي للتاف معرفة التابعين هل ينذكم هنا للتاف كتاب الإخوة كتاب الإخوة لأبي المطرف بن فطيس الأندلسي با نبي أقول كتاب الإخوة لأبي الأباس السراج لأبي الأباس السراج يا سلام بقى السراج إن النسبة لعمل السروج wato dangantaka ne zuwa ga aikin fitilu da yake yi kamar yanzu a ce kai magyarin wuta ne kamar kabiru malam kabiru to nisba ne zuwa ga wannan shi aikinsa gyaran fitilu wa kana min ajdadihi man ya'maluha ba ma shi yake yi ba shi cikin kakanninsa wani yake yake aikatawa sai ake danganta shi zuwa ga wannan wa huwa abul abbas wanda sunansa abul abbas muhammad bin ishaq bin ibrahim al-thaqafi maulahu muhaddisi muhaddisu abin nan asarihi bin sabur shine babban malamin hadisin zamaninsa a nisabur rawa anhu shaykhan bukhari da muslim sun yi ruwaya daga gare shi wa tuwfiya ya rasu sanad ya rasu a shekara ta 313 313 to mu tsaya nan mun samu minti 30 insha Allah muka zo darasi na gaba sai mu tashi gaba ta gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله